ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah kamar yadda muka ambata jiya da daddare cewa insha Allah a yau wannan zai zo ya mana jawabi to Allah da kuka sauki ya kaddare zuwa zuwa mana amma insha Allah za mu je jawabi da gare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. To zan yi magana kan waɗansu al'amura ne kaɗan wanda suka shafi wannan tafiya. Wannan taba wata istima da aka taɓa yi a wannan masallaci. da mutane haka da yawa amma ba kamar wannan ba an kawo zancen bai'a to ya bin na fahimta lokacin mutane suna son a ba su dama ne su ba da hannu su ce sun yi alkawari sun ba da ransu za su yi da'a a da abin da ka umarce su a tafarkin Allah kuma suna ji in suka yi haka nan to kenan sun ce igiyan nan ko ko kuma ce sun rataya igiyan nan ta bai'a a wayayensu ta yadda wannan zai kubutar da su daga hadarin hadisin nan na huzaifa wanda yake yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ruwan da ya mutu alhali a wuyansa babu igiyan bai'a ya mutu mutuwan jahiliya to sai ɗauki dogon zamani a wani lokacin yana nuna mutane to ban na ya tsammani ba san bai'a din bane kan ɗauka bai'a din nan ne ga hannu ne tana iya waka ce ka miƙa hannu ka ce na yi alkawari shi kenan ba shi ne bai'a da da bai'a kalmomi ne to da ma baka buƙatar ka miƙa hannunka lokacin da ka ce ma la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka riga kai bai'a cika alkawari kuma Allah ta'ala ne ake ɗauka ma alkawari to yi dogon bayani a wani lokaci ba yana son bayani ne ta bane ya nuna cewa abin babban abin da ke gaban mu a wannan lokaci shi yunkurin yi wa kawo kanmu tarbiyya tarbiyya kuma ba kaɗan ba ta yadda za mu siffata da siffan addini a in an gan mu a fuska da zantukan da ke fitowa daga bakunanmu da ayyukan da muke aikatawa da gaɓoɓinmu ya zama duk wanda ka gani shi addini ne har yake cewa ta yadda zai zama wato kenan ko da abin mu je wani gari ne ko wani kauye a misali a ce mun je ne mu tunatar da mutanen kauye to zai zama wato kenan za mu yi ba za mu yi magana ne kawai a wurin mawaƙi ba a zai zama muna iya bayan mun yi magana ɗin mu ajiye wani mutum ya zauna a wannan wuri zaman jinjin wato kenan ya zauna tare da mutanen yana musu tarbiyya kuma har an ai na ba da waɗannan misali ma da abin da wa'yansu alƙalma na bukatunmu na cewa watakila za mu so mu ga cewa muna da waɗansu jigajigai kamar guda saba'in kowanne a cikin saba'in ɗin nan yana iya jagorancin mutum miliyan goma wato miliyan goma nan na iya dogara da shi zai iya ba su fitawa kan kowace matsala ta addini kuma kowane abu ya shafi zai iya masu zai jagora a takaice to kuma karkashin kaman saba'in din nan akwai waɗansu wanda ba su kai su ma abin nan jigajigai ne amma ba su jigancin nasu bai kai kamar saba'in din farko ba amma su kuma su kasance kamar ɗari bakwai kowannen su ka ba shi watakila miliyan to shi ma zai iya jagorancin su sannan karkashin su a samu wasu kamar su kuma dubu bakwai kama kama ya zuwa dai har ta kai mu har da koda ƙauye ne kuma komin kankantar ba akwai wani mutum ne zaunan ne a wurin wanda shi ke ma jama'a tarbiyya yana za a sami haka nan ba shi kenan su kawai an san mutanen gari na su sassauka ne wani ribina da muke cin mutanen gari na su sassaukan gaske ne wato ba su ba su bukatan dama su zama malamai dama mustahili ne kowa ya zama malam amma addinin nan ba a ce kowa sai ya zama malam ba su suna bukatan kawai su amince ma malam ne malam ya ce abu kaza kuma su malam ya ce ayi kaza su saboda haka nan yake a addinin sun kuma amince musu kuma su malam ya ce a bar kaza su bari suna bukatan ne kawai a nuna ga inda za a shi ke sai su kama hanya ya zamana muka kama abu ɗin muka zama jama'a ko kira jama'a ne ban sa'anin da zan kira wannan ba ya zama dai mutane kawai sun gungun to to alhali ba irin wannan jigajigan da nake zance to za a yi abin da hausa suke ce marunguma ne faɗi wato kenan zai zama su mutane suka zo ɗu alhali kuma ba a shirya ba su jagoranci wadda ya kamata ba da tarbiyya wadda ta kamata ba ba su ganin alamin addini wajen masu jawo masu jawo su din to karshen al'amarin su za su ja abin yadda suke ganin ya dace kuma zama suka su suka ja abin to shikenan sai zama to in ka zo harkan abin da su suke yi ne zaka gani an ba da muhimmancin in ana da a wannan ya zama ana ɗauki daidai daukan daidai yana da muhimmanci ta yadda za ka sami da'iran yan uwa kalila wani ba da misali goma sha kamar shi sha bakwai misali akwai yan uwa goma sha bakwai wani yan uwa goma sha bakwai din suna da'ira suna da ka'ida a cikinsu wadda ke ba su darussa kuma inda abin ka zo ne ka sami sha bakwai din nan za ka same su ginannu ne akan wata ɗabi'a ginanna suna da wata al'ada jinanna sun siffata a ayyukansu da zantukansu da masufansu wadda ido ke iya gani da addinin nan ta yadda in aka sami na sha takwas ya zo in zo ya shiga cikinsu ya sami sha bakwai ɗin ginanu ne akan wani abu to yana da sauƙi gare shi nan da nan ya zama ɗaya daga cikinsu kuma lura ba haka nan idan ya zama bayan na sha takwas ɗin aka sami wani na sha tara shi ma ya zo ya sami sha takwas ginin a kan wani abu shi ma shi kenan sai ya shiga kawai sai a tafi tare hakanan na ishirin hakanan da sauransu da sauransu har ta kai ma inda inda har ta kai ma inda da wannan irin ɗauki ɗaya ɗaya ɗin nan ne har aka zama an yawaita to kada na hamdu amma idan ya zama kama akwai da irin yan uwa kaman guda goma sha bakwai su ginin akan wata harka sai wata rana ɗaya sai mutum ɗari da saba'in suka zo suka shiga ciki su kuma ɗari da saba'in ɗin nan ba su da tarbiyya akan abin da sha bakwai nan suke gina akai me ake tsammanin zai faru in ka zo ka samu wannan ɗari da yanzu da saba'in ɗin nan ka sami ga sha bakwai wajen ka sami ɗari da tamanin da bakwai kenan ko me za ka gani a wurin ɗabi'an ɗari da saba'in ɗin nan za ka gani domin su ɗari su su goma sha bakwai ɗin nan sun zama 'yan tsiraru wato ba ma za iya ganin ɗabi'ansu ba in ka zo abin da su wannan sha bakwai suke gani a kai ba shi zaka gani ba wanda su ɗari da saba'in ɗin nan suka zo da shi shine zaka gamsu zaka gani tare da wannan jama'a yadda kenan in har aka kyale irin wannan misali ya zama ya auku zai zama kenan wato sai ya zama kila ma an fizgi su sha bakwai ɗin in kuma ba a fizge su ba shi kenan sai a rubu biyu wannan yana wannan yana to alhamdulillah ba zan a wannan wannan harka na san haka nan ta fara da ɗauki ɗaya ɗaya ɗin wanda aka fara ɗan wannan harka da shi abin ne kamar shekaru goma zuwa sha da suka wuce ya san haka na ake 'yan tsiraro kuma ya san ana ɗauke ɗaiɗai ne an san juna an saba juna an amince ma juna da sauransu an san yadda fikira ɗin take ta tafi sak an san inda aka sa gaba da abin da ake ake gina akai dama yana da cikin gaban da haɗarin wato zuwa mu jama'a da yawa kowanne zai zo da irin tasu fikiran ne ya zama wato kenan fikirarsa kawai ke da ya yaɗawa da sunan ita wannan harka kamar wannan karon bayan ya fito makaranta na gajin da ya bani mamaki wato shi ne mutane da yawa shi wannan mutanen nan an kira su ne ko kuma sun zo ne haka sai su ma suka zo suka ce ga nan mun zo mu kasance tare da ku ko ko an ji an ce ya ku jama'a ku zo mun shirya su ku suka zo ta iya kan fahimta ta mutane sun zo ne ta an kira su amma tun da zuwa suka yi dama gashi mutum yana kira yana nuna hanya yana cewa ga ita ita ce hanya ta shirya ita ce hanya ta Allah ta'ala to mutane za su zo ne a ce musu to ku saurara ba mu shirya ba har yake ba da misali ga wani dan uwa ga misalin kamar kai ne kake gini ko in suka zo za su fake daga ruwa ana ruwa za su fake sai ko baka gama gini ba ka ce ku fita ku sha ruwan ni ko sai na gama gini na albashi ku shigo sai a shigo ana kana ginin ana fake ruwa abin da muka fi karkafawa shi ne gina maimakon yunkurin kirawo mutane su zo su faki tun da ba kammala gini ba akwai bukata kwarai ga ɗan uwa waɗanda Allah hore masu ne musu baiwa da waɗansu darajoji ko na ilimi dama can suna da shi ko kuma Allah ya ba su hazaƙa na suna iya neman ilimi ɗin ba su daman su nema kamar suna da guzuri ko abin da za su iya su nemi ilimi ɗin ya zama sun ba da lokacinsu don neman ilimi don nufin su zama malamai wata muna buƙatan sana'anta malaman ƙashin kanmu wani wani lokaci ne wanda ya zama wato mashi alhamdulillah in ka shafa ƙasar nan duk da karancin ilimi da ke da amin mutane ke da ke akwai malamai malamai ɗin kuma masu zazzafan ilimi abin takaici mafi yawan malaman da muke da su sun san addini ne a rubuce amma ba su san zamanin da suke zaune a ciki ba ba san da jahilci zamanin su yana ba yana ko da wuya ko kuma ma ba ma zai yiwu ba a ce ka amfani zamanin ka alhali kai jahilin zamanin ne haka nan ne ke zama su malaman nan yana da wuyan gaske su baka jagora irin wannan lokaci inda suna nan suna da malantin su kafin bature ya zo wasu da sun jagoranci mutane amma bayan bature ya zo da ya zo ya zo da wani abin da su ba su san shi ba duk da haka nan sai ka ga wato kenan ko dai a dunkule ya zama sun amshi wannan abin da bature ya zo da shi a matsayin abu mai kyau ko kuma a dunkule su kore shi su ce bai da kyau ba wai domin sun iya fasa shi sun baza shi sun gane kan ganshi fara fara ba alal misali ma dauki kace ka ka dauki lamarin riban banki wanda ake cewa interest ka kai ka je kana neman fatawa kana tsammanin wanda bai san al'amarin banki ba zai iya baka amsa wadda ta dace kana da wuya ko ya baka naƙisin amsa zai baka saboda shi bai san cikakken abin ba ta yi wa a dunkule ce maka kai wannan caca ce kurin ya gama amma bai san ta inda ta zama caca ba ko tana yi wa a dunkule ce maka eh to ai riba ne kuma a yi sana'a ba riba kowanne daga cikin biyun nan ya fi da ya faɗa ba ya don ya fahimci abin ne da hakikanin sa ba wannan na ba da misali ne hakanan kuma matsaloli da dama wanda suka shafi wannan lokaci zaka ga sau da yawa mutumin da ba mutumin da ya jahilci zamanin yana da wani gaske gane shi hatta yadda zai kwatanta shi da addini har ma ya fitar da hukunci sakamakon haka nan sai zama sau da yawa su irin su malaman da suka jahilci zamani din sun kasa jagorancin mutane a irin wannan zamani kuma suka ja su sai su kai su wani wuri ko kuma ainihin su wani abu sai ka gashi ba wani bin tsoro ke da shi sai su firgita su kuma ba san ba wani abin tsoro bane kiran wani yasa uniform suka ga ya ɗaura wani janjami ya kai mai wa duk su firgita ko kuma ta yi wa'yansu 'yan na'urori in suka ga an matsa wani abu ya wani karar ya fi ka shiga fitar da su su firgice ka gane su ce kawai don na san akwai wani irin wannan muna magana da shi wai muna ana maganan wannan terminal na kwamfuta wanda akan buga ya fito da sunayen mutane a wajen wikin na jirgi za ka yi tafiya shi ne abin da ya bashi mamaki shine wai a filin jirgin sama kawai da aka matsa sunan shi fito sai ce ya bani isra'il wato shi abin ya ba shi mamaki ne mal wato bani isra'ila sun to kuma mutumin na abin da kake mahaddacin alkurani amma kaga shi kawai wato kwamfuta kawai sai sa kawai ya burge har yana yaba ma bani isra'ila wanda su ne suka fi kowa adawa da addinin nan su ga ainihin sun burge shi saboda menene bai shi kwamfuta din nan firgita shi dai me yasa kwamfuta ta ba shi tsoro bai san kwamfuta ba ko ba lura ba amma masanin kwamfuta wanda ya san kwamfuta ya san addini sai ma ya gaya maka cewa wannan yana daga cikin ayoyin Allah ya ce yana kwamfuta na gaske ɗaya daga cikin ayoyi ne na Allah ta'ala wataƙila ma har ya kawo maka inda aka yi magana kan irin wannan hadisi to kaga ashe akwai bukatar masanin masanin addini har wala ya zama masanin zamani kuma haka nan din ne in ka duba za ko da altattafan magabata ne za ka ga wannan za ka ga ana ce ma mutum arifin arifin billah wa arifin bi zamani za ka ga irin irin kowane malamin zamanin da musamman ma wanda ya taji za ka ga ya tara waɗannan da siffofi guda biyu arifin billah yake wato ya san Allah kuma arifin bi zamani ya san zamanin da ke zama a ciki yadda wato kenan saninsa da addinin Allah da kuma saninsa da zamanin yasa zai iya kawo addini ya dace da wannan ya iya fasara addini ya dace da wannan lokacin nasa da yake zaune in ko ya zama ya san Allah amma ya jahilci zamani to karshen al'amarin kuma sai ka ga jahilcinsa zamani ya masa babban illa a kiransa ga tafarkin Allah din in ko aka ce shi dama shi bai san Allah ba zamanin kawai ya sani to shi kuma dama ba wannan ba a batunsa domin shi ma ainihin bai shigo ma da'iran addini ba bare a yi magana addini da shi shi dama shi duniyan kawai sani ta haka nan muke ganin akwai bukata kwarai ga yan uwa waɗanda suka rigaya suka san zamanin nan sun don sun karanci zamani su sadaukar da kai dama karatun zamanin nan akan yi ne domin a sami an gama a karatun a kama aiki an kama aiki na a sami albashi a yi cefane mai kyau a ci abinci mai daɗi a sa sutura masu kyau a hau abin hawa a zauna gida mai kyau shikenan har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo kuma shikenan da ba shi ne dalilin neman ilimin zamani ba dama shi ne duk wanda ka gaje makaranta shi yana neman wannan na san cewa a nan a wani lokaci nan da wata jarida ba ma wata jarida ake ce mu Najeriya sai sai aka yi rubuta ra'ayin edita suka ce wannan tun wajen shekara wace shekara ce ina tsammanin saba'in da takwas ne nake zato saba'in da takwas kamar shekara goma sha ɗaya kenan da suka wuce sai suka ce motoci sun yi a ƙasar nan inda ka ji ainihin cunkoson motoci ba wani abu ya jinyo haka nan ba kowane ya ɗan gama boko shi kenan sai a bashi bashin sayan mota saboda haka ya kamata hukuma ta san da za ta yi ta rage irin waɗannan a daina ba da bashin sayan mota to ai fa lokacin da wannan abin ne ai kai karka so ka ga yadda jami'a ta yamu lokacin muna ɗalibai duk ko ina rubuce-rubuce ne ɗalibai suna nuna rashin goyon bayan su ga wannan ya za a ce ba za a bada kalon ba kaza kaza kaza to wani ma wani yake yake gama a nan bayero ma har jaji ake wani ya zugum ya kasa cin abinci yake ce wani to don me muke karatu kaga ba su bada kalon ba to me muke mu karatu wato in ka je zaka ce an yi ma yan makaranta mutuwa a lokacin da kawai dun na Najeriya ta ce a bada a daina bada kalon dama ainihin dama gida mata mota don su ake karatun tun ya zo yanzu mun kai wani wata marra da sai ka gama karatun a barka da kwali ba gidan ba matan ba mota to ko adama kamata ya a ce irin waɗanda suka karanci zamanin nan suka karanci boko nan to su aji tun da dama gida da mata da mota ne a yanzu da kaɗan wanda ke iya samuwa abinci dai ba za a rasa ba na horo sukan je bakin salati su ba rasa abin da za a saka mashi a dan yadda da kaɗan mutum ya aje wannan ya zo ya zo in Allah ya bashi wannan kwakwalwa ya zo ya nemi ilimin addinin musulunci nan da shekara ashirin zuwa talatin zai zama malam a'a su ba malaman nan an ka lura da su me suka yi ya aka suka zama malamai da ina ce karatu suka yi to bare ma ainihin wanda shi yake da wanda yake da tarbiya irin ta karatun wannan lokaci wato kenan zaka ga shi karatun zai mishi sauki kwarai da gaske saboda yana da saurin ganewa dama ya ginu a wata irin tarbiya saboda haka nan da nan ya zo karatun fenfen sai ka ga ya fahimta fiye da su cikin lokaci kankani sai ya fahimci abin da su suka ɗauki zamani mai tsawo ba su fahimta ba to bugu da ƙari kuma gashi ya san zamani in ya zama har an kai haka nan wato ya zama wato kenan an fidda malamai wanda suka haɗa wa'annan kwalitoci guda biyu kowanne su arifin billah arifin budamani to ka tabbatar ko to a wannan lokacin ne ake shirye da a jagoranci jama'a da wasu jama'a wani mutane nake ce musu mutanen gari na su sassauka ne kamar yadda nake suna so a ce abin nan na za a bi nan shi kenan a tun yi ƙarfi ba wani kace na ce dama kamar yadda na ce mustahili ne kowa ya zama malam na sa ko wanda ya zo yana man magana cewa shi akwai wani ra'ayi da ya ga kamar yana yaduwa a tsakanin yan uwa ya ce yana da haɗari akwai wasu yan uwa da suke ganin cewa ilimi ba ba mu bukatan shi don abin nan mene amfani kai ta karatu baka aikata aikatawa ne kawai sai ce to karka ja da wayannan ba dole ne dama kowa ya zama malam ba amma in baka zama malam ba dole ka yarda da jagorancin malam wato abin da ya zama dole shine ka bi malam abin da ya dace bisa shari'a ba ka zama malam ba don dama ba zai yi kowa zama malam ba in ka ce kowa sai ya zama za ka ɗauka mutumin da shi dama ainihin bai san karatu ba za ka kara fara kowa masa abu an baki buɗe wozar ka ce zai zama malam ai kana da gima ne bayan ya riga ya gemu har ma gemun ya zama fari ai ka ga babu ka shi kin shi su sauka ce kawai in dai ya yarda malam ya masa jagora da zance ya kare ce to babu bukatan aje ana faɗa da wanda suka ce ba su zama malamai ba ai dama ba hadafin mu kowa zama mai da mai da kowa malama ne amma wasu waɗanda za su ba da kawo kansu wannan ba wani abu ne wanda zamu zaba mu ce kai wani zo ka fara karatu don ka zama malam kai wani zo ka fara karatu a wannan mutum ne zai dauka ma kansa ya ga to a cikin wannan aiki wanda yake aiki ne na na gayya kamar azajinka wanda wannan zai kama na wannan bangare wannan sa ta ma dan wannan bangare wannan kama wannan bangaren a dora to kaga a ciki kai wace gudunmuwa za ka bayar in kai mai iya zama malami to ya kamata ka sadakar da kai ka kama karatu gadan gadan in kai ba mai iya zama malam bane to samu wata hanya da za ka baga da taka gudunmuwa ko ba lura ba ga taimaka ma wannan addini da taimaka ma wannan haraka har ta sami nasara wannan kenan alhamdulillah wannan abin da nake kira gare shi nake faɗi nan alhamdulillah da yawa sun amsa kuma daidai gwargwado suna yi sai dai akwai bukatan kuma a sami an fi haka ko ba lura ba wannan neman ilimin nan jihadi ne babba ya ma zo a hadisi wanda ya kama tafarki ya zuwa ga neman ilimi Allah kuma zai sauƙaƙe mashi tafarki ya zuwa ga aljanna kuma ya zo a hadisi wanda aka wanda ya mutu alhali yana neman ilimi ya mutu shahidi to ashe kaga da mai kamanta shi kanshi ilimin wasila ce ta zuwa aljanna ko da ma ka mutu kana neman sa ko ba lura ba gashi a lokaci guda da kake karatun nan sai zama gashi karatu kake gashi kuma ibada kake sabanin karatun da akan yi don kawai a sami albashi a cefane mai kauri a jihadin rayuwa wanda yake shi in ka in mutum ya rasa ya rasa rayuwar ma shi yayi hasara in ka san aka ce kamar aka ce dan makaranta ya rasu sai ka ana ta mishi takeici kai kai ce bai gama makaranta ya kan fara kwasa albashi ba kai ce to ka gani alhali ko shi da a ce yana neman ilimin addini ne da babu kai ce saboda ainihin shi shahidi ne ko akwai kai ce ga shahidi dama ainihin hadafin rayuwa don ainihin a sami nasara gobe kiyama ne to shi ya yi nasara wannan kenan dangane da al'amarin tarbiyyar kawo to babu shakka ilimi ba karatu ne ba kawai wannan kama gaskiya ne ko da ke ba mu ce a cikin ilimi ba karatu ba amma cewa muke ilimi ya wuce karatu akwai aikata karatu idan ya zama wato kawai fassaran kalmomin larabci ne kake so ka gane karma ta hausa wadda ta fassara wannan ta larabcin haka zauna a cewa amma kaza ka ce kaga kaza kaza to fal kaza kaza to shine fa kaza kaza to shikenan kai ka gama to wannan ba kaza ba ilimi ne ba ya kamata in ka yi wa amma kaza fal kaza din nan ya zama kuma wa amma kazan da fal kazan shine a ci tare da kai in an ganshi in an dube kama shi za a gani kuma wannan ba sai ka ce bari in gama sanin fassarori na gama fassanin fassara kana in zo in fara aikatawa da karatun da aikata karatun tare suke tafiya tamkar mai tafiya da kafa hudu in dai ya ɗage hannun na kafan hagu ya ce zai tafiya da dama haka haka ai sai tsallake ne zai rikai amma alhali in ya gwama biyu to a lokacin ne zai tafiya ko ba ka ba to karatu aiki karatu aiki har ya zuwa ya kai ga hadari amma ka ɗage kafa ɗaya kana cewa ta karatu karatu har ya lamarin ka ƙare ka ɗingire ba karatun ba aiki ya zo a cikin asar man amila bima allama wa rasahullahu ilma malami ala wanda dai ya aiki da abin da ya sani Allah zai gadar masa da ilimin abin da bai sani ba kuma muka duba yadda Allah ta'ala ya tarbiyyar wannan al'umma ta farko wato ya tarbiyyar manzonsa sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai waɗanda suka yi imani da shi tun farko za mu ga cewa ai haka ne ya rika zuwa musu da addini a hankali ana aikata sai a zaura wannan hukumi a hankali shi aikata har addini ya gino da an zuba musu da addinin gaba ɗaya to da ainihin aikata shi kuma ya wuyata masu to ashe ka gani tun da Allah ta'ala ya tarbiyan al'ummar nan da saukar musu da hukunci a hankali a hankali suna kuma aikatawa kaga ashe wato wannan ma abin da kyakkyawan misali ne gare mu kan cewa to haka ake tarbiyan al'umma haka ake neman ilimin a wurin mu sai da karshen tarbiyya din nan da wayannan al'umma ta farko ta samu sai zamana in ka dubi al'umma a bangare guda ka dubi alkur'ani a ɗaya bangaren sai ka ga abu ɗaya kake ɗauko alkur'ani ka duba inda Allah ta'ala ya ce ya ko inda kuka imani ku yi kaza dubi al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam abin da take kenan yanzu alkur'ani ya ce ya ko inda kuka imani kar ku kaza za ka duban shi a cikin al'umman manzo ka ga wannan ɗaya zai zama wato kenan duk lokacin da lokacin da umarni ya zo a shirye ake da aikata a aikata ba cewa nake yanzu za a ji addini ne a fara ɗauko shi ta tushe ba a'a addini ya riga ya kammala amma a wannan zamani da muke ciki akwai waɗansu abubuwa da dama wanda yake su ma za su iya zama wajiban zamanin mu amma za su hau kanmu ne a wani zamani ba a wani ba wato kenan sai kaga ga wani abu gashi ya hau kanmu amma aikata shi ba shi wa yanzu amma yana iya wa nan gaba kaɗan wato mataki mataki in mataki ya zo ana iya cewa to yanzu fa lokaci ya yi da ya zama dole a kaza ko kuma dole a barkara in daidai wannan lokacin ya dace za mutum zai iya sani shi yasa ma ke da muhimmanci ya zama malamin addini kuma masanin zamani ne don ya zama shi bai jahilci lokacin da ya dace wani abu ba kada ya kaca ba wato kenan zai zama yana tafiya kenan ana ana sani ana aikatawa ana sani ana aikatawa ana sani aikatawa sai da ainihin ka ga mutum da ayyukansa da karatunsa sun yi kunnen doki wato ɗaya bisa ɗaya ba kenan haka nan irin wannan mutum ne zai iya koyar da mutane don da yawan mutane ba ma su iya karanta wa amma kaza far kaza ba amma suna iya kallo da ido masani ma ai ai muka lura da ai za mu ga cewa ai da yawan ma mutane yanzu kana musu wa'azi su ma ba ma wa'azin suke sauraro ba kallon ka kawai suke na farko su ce daga ina ne ma ya zo tukunna ne yanzu za a kokarin su bincike su sai sun gane ka tukunna so in sun amince to shikenan alabashi abin da kake faɗa ne daidai na farko wato kai suka fi ba muhimmanci fiye ma da abin da kake cewa to ashe ko haka nan ne ashe wanda ya zama addinin ya sufatu da siffan addinin in ka ganshi zaka ga addinin to shine zai fi dacewa da ya zama yayi tarbiya ga jama'a wannan kenan to kuma kamar yadda nake cewa da farko akwai babban hadari ga idan mutane suka bungunto ko kuma aka je aka jajibo su to ba shirya ba in aka jajibo mutane suka zo ɗu ko ba za a iya masu jagoranci na gari ba to ƙarshe al'amarin su za su ja abin yadda suka ga ya dace musu sai kuma shi a sami karkasuwa kashi-kashi da farshen ɗin masu zafi da masu sanyi-sanyi da 'yan asassauta da sauran bai bai ko ina shikenan kuma suka gama kwasan mutane su suka kasa biyu su kuma suka zo suka yi jangon suka san abin da ma ya kamata su yi nan gaba ba to abin da za su ce sun riga sun ce ba su bar kuma wani abin yi kuma an gama to ka gani wannan akwai hadarin gaske ya zama mun yi kama da irin wannan ya zama mun fara abin kamar an cinna ma auduga wuta u ya gama mai ko ina kuma suna ce to me za a yi a ce to guda kaza ba shirya ba shi to wayannan kuma kun narki namun ma dama mun zo ne mun dauka sai kaza ne sai su wani guri ko baka ba to ga akwai bukatun lalle kenan wato ya zama akwai taka tsantsan wajen yin da'awa ba wai ina cewa akwai mutane bane ba haka nake nufi ba tun da ki mutane suna bukatun shirya dama a zaka na musu dai amma dai ya zama akwai akwai dibara a wajen kira dai haka ana cewa yanzu kusan abin nan wannan da'awa yadda mutane suke ta jinta a siyasance suke ta jinki kuma mutum ya zo magana sai ta magana kan harkar siyasa yana cewa azzalimu sun yi yan mulkin mallaka sun yi kaza wa'annan yan barandan amerika sun kaza isra'ila alaƙi ne mata to irin wa'annan dai a zance kenan su kuma mutane allahu akbar allahu akbar shi kenan wato kenan dukkan an gama an gama tsitsi ne ma isra'ila albarka kuma sai kowa ne ya je ya kuma ayyukansa ma kila ma abin yadda isra'ila ainihin ta shishirya ne ake tabi to ka ko ina jin ko isra'ila ba za ta damu ba ko za ta damu don ka tsini ko shi dan ma zai damu ne in ka ko ba shi kullum ana cewa a'udhu billahi min shaitanir rajim ba mutane masu cewa a'udhu billahi min shaitanir rajim kuma suna cewa aljihun sai ce oh ba dai ko ta ta'awizin tun da yake dai wato ainihin dokan da na kama kuke bi yadda kuma nake so kuke yi ba sai ku ta ta'awizin ku ba da amma inda ainihin zaka ga wato za su saba maki a aikin su to zaka ga ainihin hankalin ta tashi ya kai ya komo yana neman ainihin je sun masa da'a ya kamata abin kada kada mu wato kenan mu ba da'awan mu wata irin sura ga mutane kamar cewa aini mu kawai siyasa ce ta dame mu ana yin da'awa irin ta a siyasance ga bainar jama'a ce amma kamata mutum ya zo gidanka ya ga kuma ba siyasan kuma ne ake fito ba ana kuma batun lahira ne ana batun ana batun wuta da aljanna ana neman ma mutane tsira daga azaban Allah gobe kiyama da kuma da kuma shiga cikin babban sa'ada aljanna mutuna fa lokacin da manzon nan sallallahu alaihi wasallam ya fara kira na bayyane me yace ga mutane cewa ya ce ya ku abu jahali kun cika zalunci saboda haka ku ba da wuri mun mu ne muka dace da mai mulki yana lokacin da manzo ya da'awa su ta farko a bainar jama'a ta ya kira ma'ashara quraish ya kira abin nan banu kaza da banu kaza da banu kaza har da banu hashim inda ya fito da banu abdul muttalib da yayin da suka gama tattaruwa akan dutse shi yana tsaye kowannen su yana zaune ya ce da su idan na ce muku a yanda nake tsaye din nan ina iya ganin ka a ƙarƙashin dutsen nan ga mayaƙa nan sun zo su auka muku za ku yarda suka ce eh don san kai ne gaskiya ne ya ce to ina muku gargaɗi gaba ga azaba mai raɗaɗi wani farkon da awa ta manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya gargaɗi mutane ga shiga wutan shi ne wannan la'anan nan ya tashi ya ce tabbalaka alli hada jama'atana ko ko da wutan jama'a duk wannan ka tara mu to a lura yanzu ba ainihin abin nan jawabin siyasa yi ba yana gane musu inda za su tafi don da kuma ba makawa ba makawa za su mutu makawa kuma in an mutu za a tashi kuma in an tashi nan ba za a kuma mutuwa ba rayuwa ce ta har abada to a wani hali za ka yi wancan rayuwa wancan rayuwa mai matsanancin muhimmanci gashi amma duk da matsanancin muhimmancinsa a wannan rayuwa walakantarta a nan ne ake neman can ba wanda zai mutu ya nemi can a can to wani kaga ashe wato kenan abinda ake neman mutane can din ne wannan kuma hanya ce kuma lura ba to kada hanya ta zama ta zama kamar ita ce dama manufa inda kuma za a manta idan ainihin har aka manta da inda za a to ba mamaki a buga ko ina mukaddara wani mutum ne ya fito tafiya sai ya manta inda ya fito sai kuma ya manta inda za shi ya makuwa akwai mamaki in ka ga yana tsallen kwado to shi bai san inda ya fito ba dama kuma in ka tambaye shi ina za ka shi ma bai san inda za shi ba in ya so ya gabas ko ya yamma ko ya kudu ko ya arewa ko ya daji ko ya gari ko ina ma sai tafi tun da shi bai san inda za shi ba eh duba ga mahaukaci ma shi yana da wurin zuwa ne idan ne ga dama sai ta tafiya to ai mutum ya haka na al'umma in ta manta da inda ta sa gaba ta manta da ainihin hadafi na ƙarshe cewa za ta ga ubangijinta ne wanda ya halicce ta kuma ta son ta kyakkyawan komawa to in ta manta wannan to za ka ga ainihin ainihin kuma wato kenan tana ta tana ta baganiya kamar wadda ta sha ko ko wadda aljani ya buga kuma wannan in ka lura ainihin abin halin da ainihin al'umman nan da muke zama a ciki haka take ciki don in ka dube su san ba ta inda ta gaba ba wani wanda ya san wata wai don menene ake jago ana jan mutane a kai su ina ne ba wanda zai gaya maka sai ce maka ai abin da ake nema a samu masu abin nan kayayyakin masarufi ba a sami jin daɗin rayuwar duniya ko a nemi ƙyaya mu ba mu da titin mota wannan mu a yanka mana lokal gama mu ko state din mu yadda ba wannan shikenan abin da ake ta magana akai kenan mutum ya rasa ma me ya dame shi to kai a yanka maka state din ai maka lokal gama da ai maka titi ya je ƙauyen kuɗin ai maka sa maka ruwan famfon ka mutu ko haka ba baka baka state din nan baka baka gama din nan baka an yi titi motan baka nan ga inda ya amfane ka ashe ainihin a ce shi mutum bai wai biyu hadafin shi ne a shirya a datsana masa rayuwa rubin ya ji daɗi to kuma alhali ba zagon zuwa yake ba ya kamata ya zama wato kenan da awa ta siyasa in ma ita ta ce zahirin abin da mutane sukan gani to in sun zo su ga kuma ba siyasa ake ba kawai ruwa ba ruwa ka ba sai zama wa'annan kawai yan siyasa ne suka fito da ta wani salo ta addini to na ce da mazan yi magana kan wa'ansu mas'aloli ne da suka shafi ni daga zai yanzu na tuno wani kuma akwai lokaci da ne magana ban san ko ya je kunnuwan yan uwa ba ina ɗauka ya ji lokacin muna tsare ne a kaduna a cikin ta'alimi ne muka yi magana amma lokacin da na fito sai na kamar bai je kunnuwa damuwa ba ko kuma ya je ba su damu ba wannan magana ita ce ta rawani rawani ta aramari yana nema ya zama kamar alami na in kai ma ka shigo da a wannan sai kai na ga wani a wani ibc da aka yi a zaria kawai kowa ne ya zo sai na jin kunya sai dan sami ko da dan guntun wannan sa ne ya tsaga ya dan zigara shi ma dai yayi rawani wato rawanin ya zama kamar shi ne ainihin alamin da ake sanin dan uwa da shi kuma wannan yana ainihin shi ya amsu da awaki ne sai samu dan wani kyalle da ya zara ka sai zama kowa har da ma wasu sun dan sa shirt wani ya sa ɗan rigan fulani ya je zara rawani kuma yana ta tsalle tsalle tun kira ma yaro ne kuma yarantar na tare da shi kuma an waga shi da rawani to tun in muka kyale abin nan ya tafi shi kenan za mu koma kamar sudan inda rawani ya zama national dress ya zama shigan al'ada ko ba ga wani gargajiya a ya zama kowane mutum a sudan sai ka kawai sai sa rawani ba da wani alimi ba da wani nasaba da addini don hafa su kima yana zaka ga ainihin da watan azumin ramadana wata wata ramadana dattijo a sudan baya azumi amma yana da rawani kuma in muka duba tarihi za mu ga cewa akwai wani lokacin da aka ce ba wa zargin gobe ya kafa dokan da ya hana sa rawani sai daga shehu da waɗansu kabilan daga almajiransa wanda yanzu ma ashe rawani ba al'adan bahaushe ba ba al'adan bahaushe ne ba su ba wa jangoro suna naɗa bayan tabbatar addini ne anan su almajiran ɗan fodiyo suke sa rawani ya zama kuma alami na addini ne a sa rawani to kama kama kuma da tafiya ta tafiya aka manta ma asalin addini ne abin ya kafa foundation din abin aka fara sakaman cewa ana da jinin fulani da jinin wani dan wani to shikenan sai kuma rawani ya zama alamin sarauta to kuma da sarakai kuma ma suka shiga ainihin ba makada dama dogaran su da zagage duka suna sa rawani domin kuma a nan mutum ya zo buga kiɗa da mai joje da mai kotso da mai zai duk shi ma sai sa rawani ana na ana na aka bata ma'anar rawani ya zama bai da wani nasaba da addini in ya zama wato a nan yanzu muna ɗaura rawani ya zama kuma alami ne na addini muke yi to zai zama zubar gada in ya zama mutum bai alamta addinin ba sai a rawani ta ku ce ma ai an gara wani hadisi ban ki ba akwai yana da kyau a nada amma kuma mene bai kamata kuma in an dube ka a rawani ne kawai addini a wurin ka ba ya kamata ya zama in an dube ka aka ga sifan ka sifan musulmi maganan bakin ka ta alamta addinin kuma maganan da kake yi biyu da duk maganan za ta fito bakin ka ta zama ta alamta addinin kuma ayyukan ka ya zama shi ma ya alamta addini to wannan ce rawanin ka ya zama ado in ba haka ba kuwa in ya zama a zantukanka da ayyukan kai baka alamta addini ba to lallai rawanin nan naka kana yin izgili da addini yana ka fa alamta addini ne kawai a rawani sannan kuma ayyukan ka a yin ya zama wato kenan ba babu alama din sai nake cewa to wannan abin da nake cewa a lokacin muna Kaduna nake to nan gaba insha Allah za mu sa ya zama kamar doka ya mu mu ban cewa yana mun kakaro doka ba gaba kuma ce ina kuka gani ai hadisi ya ce an yanzu muna iya makan wannan kuma yana iya zama masa cewa ba wanda zai naɗa rawani sai wanda aka naɗa masa to kuma ba wanda za a naɗa ma sai akalla ya haddace alkur'ani kuma ba kawai ya haddace ba har ya san abin da ya haddace kuma yana ayyukansa ma sun tabbata da alkur'ani ina ganin cewa dukkan da ba alkur'ani rawani bai cancance shi ba sai ce amma ana iya ɗani mutum yana iya yin ɗaya ne kafin ya zama ƙa'ida kuma gurwa to ta ya kamata ko in kana son kai ɗani ya zama kai nufinka nan gaba ba aka cire ba ko ka so ka ɗan ɗana ka aji yawwa to sai ne za ɗauka aiki wanda na gan shi da rawanin nan na tsammanin ya kama hadda ne ga dangana wai yana ɗani kafin kuma a tabbatar kula lura ba to amma sai naga abin da yawa anya ko mutane akwai wasu mutane sun gane ɗani ko suke to ya kamata dai wato ya zama a yanzu dai a ɗana amma kuma ya kamata duk wanda yake ɗani ya zama cewa wato ainihin nufinsa ba zai kwaɓe ba wato abin nufi na ya kama hadda gadangada yadda ke na ran da aka ce to yau za a naɗa masu wani rawani sai kuma dangane da da'irorin yan uwa wanda yanzu suke ta bazuwa ko ina wanda inda ke da dacen ba wa'yansu da'irar yan uwa yanzu akwai abin da za mu lura cewa mu fa ba kungiya ba ce mu addini ne in muna da wata kungiya to musulunci shine kungiyar mu da kungiya muka kafa muka nada mata shugaba da sakatare da ma'aji da mai watsa labaru da sauransu ba wannan tsarin mamu bai dace da mu ba inda duk aka sami wani dan uwa kuma daidai gwargwado Allah ya bashi sanin addinin daidai gwargwado kuma yana shiryar da mutane dangane da daidai gwargwado abin da Allah ya sanar da shi mutane suka ce wai shi kenan zan ya kare dama abin da bukata kenan amma babu irin wannan tsare-tsare irin na 'yan kungiya idan ya zama tsare-tsaren 'yan kungiya ne to dama abin da irin makoman da kungiyoyi suka saba fuskanta to irin shi ma mu fuskanta Naka tun farkon harkar nan ba mu taɓa nuna cewa kungiya muka kafa ba a addini ne gashi muna karanta shi daidai gwargwadon fahimtar mu muna aikatawa duk wanda yake shi ma yana irin kara wannan karatu yana aikata muna tare da shi mun san shi ko ba mu san shi ba in ya zama wato kenan aka shiga tsare-tsare irin na wanda aka wanda wanda sauran kungiyoyi kan yi to yana da hadarin gaske na farko yana da irin wannan yakan ba yakan ba kowane irin mutum dama musamman ma in ya iya bakinsa kamar za a yi taro to za a yanzu za a za a za a zaɓi sabon sakatare wani daga ina da shawara wani ya kamata ya zama sakataren mu shi kenan ya yi ya yi ya yi wannan shi ne ban goyi baya ba wani ya fi shi dacewa da zama sakatare kenan a zaɓi sakatare to ana nan in haka ne ma wani zai iya kunno kai shi kuma ba nufinsa alheri bane kuma ya iya zama sakatare wataƙila ya iya baki felen felen felen felen da baka mana magana felen felen felen sauran aka ce wani a saka dai mun goyi ba mun goyi ba dama shi kullum felen felen to ta yi shi kuma ainihin ko in gizo shi aka yi bin ya zo ya wata barna shikenan sai ya zami kanshi a sakatare ana taro ana rubuta ana cewa to aika da takardun taro ai wannan wani daga wani wani yana da cikin dalilan da ya sa mutanen nan suka kasa gane da su yadda a wannan san ba su gane irin kanta ba su ba su gane hanyoyin da ake su ce to ku da me ku ta wace hanya kuke fita da jama'a ne su ba taba ganin an raba invitation ba to ina kuke samun kuɗi ne su ba su taɓa ganin abin nan ma'ajiya a banki ba ba su ma ga ma'aji ba to abin yana ɗaure musu kai in kuma suka zo ijtimai ba gane shi suke ba su sun fi son su ga ana taro ne ana ɗaga hannu ni ban goyi bayan da kaza ba to ciyaman sa wannan al'amari shugaba mai gina bani goyi bayan sa abin da suka saba ga wannan za su gane shi tsaf to sai su ga kawai kawai su ba su ga wannan ba har su kan ce to wani lokaci ne kuke taron ku ne ake ci ba wani taro ijtimai ne shi kenan amma shawara da kana da wani nasiha da zaka ba yan wasu ka ba da nasiha shikenan ga shi a ko dai kuna taro da tsakan dare a wani wuri saboda irin wannan tsarin ya saba ma fahimtar su da irin tsarin da ya dace da fahimtar su ne to da yana da sauki su kurdo har kuma su banna to ne zai zama wato kenan ta kowane hali irin tsarin mu bai dace da irin tsari irin wannan ba ko ba lura ba ya zama wato kenan da'ira dai abinda suke bukata illa iyaka ga yan uwa ga kuma wani wani dan uwa da suke darajtawa suke ganin kuma Allah ya bashi wa'yansu darajoji kamar daidai gwargwadon ilimi da kuma takawa da sauran za su iya amsan ilimi daga gare shi ko ba lura suna karba shi kenan nan shaka da da'ira ta kafa ko ba haka ba amma bukatan a ce to za a yi bikin kafa da'ira kar mu zama yan wa'azin kasa baki daya a tafi ɗu an kafa muku da'ira to alhamdulillah ga amirin ku shi kenan a tashi zuwa can a fara kwama shara wannan ce shi bai da amirancin wannan amirin din ba ma ko a lura an abu ya tsiro ne da ƙashin kansa to tsige shi na da waya amma ka je ka dasa shi kenan yana da sauki ka tsige ko ba kai da ka dasa ba ma wani ma sai zai tsige tun da abin bai tsiro ba da ƙashin kansa ba in ko ya tsiro ne da ƙashin kansa yana da waya ma wani ma ya gane kanshi don kuma akwai haɗarin abin daidai ɗaya da'ira ta bayyana da ƙashin kanta shi ma akwai haɗari wajen kawai nan da nan kaga da'iran yan uwa wani dan uwa kawai ya bayyana ta wani wurin da ba a san koma ina ya bullo ba ya zama ya zama murshid kafin haka in dai ba ya gogo da irin wannan fikira bane to zaka samu yana koyar da ita irin ta suka kira ta yiwu ba wai yana muna zargin cewa ko bai bai- abin nan yana da mummunan nufi ba ta yiwu da kyakkyawan nufi yake amma kuma iyakan abin da zai ya sani ai shi zai faɗa ko to in kun bai sa abin yadda ya kamata ba fa ai dan abin da ya sani zai sanar sai ka ga in aka ne za a sami bambance bambance a fikira domin wancan da irin abin da suke koyarwa daban wancan da irin abin da suke koyarwa daban wancan da irin abin da suke koyarwa daban sai zama koyarwan ya bambanta saboda haka tunanin fikirorin mu na bambanta haka zai zama yana da muhimmanci ko da waɗansu 'yan uwa sun sami gungu kansu kuma suna ganin za su iya haɗuwa kamar su biyu ko uku ko abin da ya kanka nan a mako suna ta alimat ya so ya so to ya zama lalle ilalla sun nemi ko da ɗaya daga cikin su wanda yake da ah, kamar ya iya goguwa da tarbiyya da ya kamata ya je wurin tarbiyya a yi masa tukuna kuma ya fahimci fikira ɗin wannan da'awa da inda ta sa gaba tukuna ko ba lura ba kuma ya za- ya abin ta yadda ta yadda kenan zai zama fikiran da ke ba ba irin wanda ta dace da ainihin fikiran wannan kira ne kada ya zama shi tasa fikiran ne ke koyarwa kuma wasu fikirorin su samu bambanci sannan kuma akwai abin nan wani zantuka da ya shafi wani wannan kuma ya shafi yan uwa wani lokaci an aka zauna musamman man ba aikin yi in aikin yi bai ishi yan uwa ba to aka zauna ainihin tsaye gunguma akan ta tai ba ganin wannan abin wannan ba wani bai da da'a da abin da aka ce shi ba bin ma'ana sai koma waje ɗaya irin nasa tashi na ga maka shi mutumin dama ne ba sa abin da ya kawo shi wannan wuri shi kenan to daga irin wannan sai ka ga wato kenan gashi an zo ana zazzaune duk kawo ka a haɗe amma wannan yana kallon wannan yana kallon wannan. sai zuciya ba ta haɗu ba Ka gani? akwai bukatan ainihin ya zama wato kenan wa- irin masu yawo da irin wa'annan zantuttuka a tsakanin yan uwa da sun kawo maka irin wannan ka kwabe su wannan ma ba ma mu ya mu ta yiwu kai kana yaɗa wani mutum ya yaɗa jita jita da kyakkyawan zato ba da mummuna ba amma akwai wani akwai kuma in ce ko in ce wasu makiya wanda ke ba a ganin su suna kuma ne za su iya ingiza mutum ana nufin shedanu akwai shedan dama shedan yana iya maka wahayi a zuciyanka shi akwai ba ka ganin wannan yana ganin shi a ciki akwai akwai akwai sincerity a ciki sai a zuciyanka sai ka- ya cika cin daɗi kai da zuciyanka kake magana ba ana nan sai ka tsaye sai ya maka wahayi kafin shi nuna yin wahayi sai ka sai inji zaka sai ka taɓa wannan kai kana ganin wani ko a cikin al'amarin nasu akwai sincerity to Allah ka ce kai ko wani ai ba abin da yake da gaske ne to ni dai yana ɗore man kai kaga yana ɗore man kuɗi kai ina yake samun kuɗi yake ta cin daɗi haka to shi kenan sai kuma ainihin wannan ce kana fa da gaske sai shi kuma ya taɓa wani ta ya kake ganin wani yana fa cin daɗi to kafin a haka ainihin jita-jitan baza cin daɗi har ma wanda bai taɓa sani ba ka gane a shi bai taɓa zuwa ba ma sai ka ga yana ba da shaida cewa kai ku fitar da fitar da hoton zakar da Allah yana ta cewa a- abin a a shayin wa shi ko yana kullum yana cika cikinsa da ainihin kaji da kwaye ku fitar da hoton sa ku ba lura ba to shedan na iya kuɗowa ta nan wannan na san abin nan irin zagaye-zagaye da magana sassaukan abu ne musamman man ba da aikin yi ba a da aikin yi inda aikin yi wani lokaci akan manta irin wayannan kuma ta yi kaga abin dan kankani ne to amma yana iya yin illa babba dubi jita-jita nan da aka rika bazawa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam dubi da aya ta sauka irin gargadin da Allah ta'ala yake ma mu'mini Hmm? yana ce da su tasibunahu hayyina wa huwa indallahi azim ko kun dauka abu ne su sauka kuna dan bazaka ji an ce wani ai amma kuma a a wajen Allah babban abu ne Allah ya fusata aino da wannan jita jita ake bazawa amma mutane ba su dauke shi a bakin komai ba kuma Allah ta'ala ya yi magana da karfin murya yace ya idukum mullahu an ta'udu li mithlihi abada in kuntum mu'minin Allah na muku al- wa'azin kar ku koma ga irin wannan jita jita har abada in har ku mu'mine ne har da sharadi in fa ku mu'mine ne kaga sai wanda yake ba mumini ba shi ne zai iya daukan irin wannan jita-jita yana ta bazawa su wanda suka dauko jita-jita nan suna bazawa zamanin annabi manufansu shi ne su dagon lamari ce to gashi na yana ga muku ko wani mutum ya taso an ce wai yana jin magana daga sama to ga irin abin a gidan sama kun ji abin da ke dama abin da suke so kenan in wannan yayi nasara shi kenan sai a ce to ai wannan ma ba mu amince masa ba ya za a ce kana jin magana daga sama gidan kama ga abin da ake shi kenan a tarwatse su manufansu kenan sun dauka za su yi riba ta nan to alhamdulillah ya zo a ainihin shugabannin wannan al'umma wadda manzon nan ya kamanta su da taurari saboda ka duk da an baza wannan wanda suka fitinu kawai su ne fitinanu bai fitini mumine na gargaro ba wanda kuma dan sun iya kwashe su sun dawo nan da nan suka gano suka yi nemi Allah ya kai masu har ma wasu aka yi musu bulalan kazafi don su ya wuce mukiya da ba su cimma nasara ba to irin wannan wallahi shi ne fi jin tsoro a cikin wannan harka na fi jin tsoron ya zama akwai rigingimu tsakanin yan uwa fiye da ko ma in ce ni ma bil hasil ma wallahi ba ni jin tsoron makiya na waje wanda suke bubbuge mu dinnan sauro daga kurkuku domin su karfafa mana al'amuran suke amma amma abin da zai kar kuma ka sake kawo ita ya kan sani na da wani alheri ya ga cewa ka dode wannan kafan baka shiga zuciyarsa ba shi kan shi ka buge masa gwiwa nan gaba da wani gaske ga shi ba wajen wani amma ya zama kai ai ko ban ba na da iya tunanin wannan ashe kai maka tunanin hakan ai ma wannan ne ga ma to shikenan sai kana sai kaga wato kenan jama'a sun haɗu tasibuhum jami'a wa qulubuhum shatta ko gashi ana zazzaune ana ta kai a wannan harka jama'a sun haɗu amma ko kowa ne yana kallon wannan da wannan ta irin wannan sai a samu baraka ta zo sai a sami kashe-kashe da irin an karkasu kashe-kashe bayan ba a karkashe kayuka ba an karkasu kashe-kashe abin nan ke fikin an karkasu kashe-kashe sai da mai arin sa a shiga cewa kai warba da wa'annan ai yan boko ne ne ku fita shi a nan su wa'annan sai kashe kai da Allah wa'annan ba su san boko ba to ka ga nan an rabu biyu ko ko ai wannan ku rabu da su foma izala sun ko ba lura ba wani nasarar ya cewa abin nan su har yanzu suna nan da barbashin ɗari kansu a jikinsu ko abin da ya kama da haka nan irin waɗannan su za su iya yin illa ba karama ba addini dai alhamdulillah ba a jahilce shi in kaga abin da ka san ya saba ma shari'a dangane da wani dan uwa jagora ne ko ba jagora ba yi magana da shi kai masa nasiha a gefe guda to malamin na ga wani abu wanda ya dore min kai ta wani ne bai fahimta ba naga ana yin kaza shi wannan ba kaza bane sai maka bayani kaga kana neman gyara kenan kamar da Allah ta'ala ke cewa dangane da irin waɗannan mutane yana cewa da ba mai zai sa ba su dauki al'amuran su kai ma'ulul amri ba inda wato daga gaske suke maimakon su rika yayi yada shi in mutum gyara yake so yayi sai ya nemi mutumin da abin ya shafa ya ce tayo kai fa baka san kallon da ake maka ba mutane suna ganin abin da kake ci wannan magana nan kamar ba daɗi kaza ne to shikenan kaga gyara kake nema kai ko kuma abin nan wani abu da baka fahimta ba kace ku tayi wani ne ban fahimta ba wannan abu ya daure maka kai menene wannan ai maka bayani kare shi amma ba ka je ka fitu ka zunguru wannan kake kana wannan inda gaskiya a cikin misa za a ci kaza to wannan barna kake nema kai ba gyara ba to na san irin wannan ba za a rasa ba wasu dama za su zo dama abin da suka zo yi kenan dama tun da yake mun gani a waɗanda suka gabace mu a irin wannan harka alal misali akwai wani rahoto wanda mun daɗe da samunsa kwafi guda wanda al'akhbar ne wata jarida ta ikwan da ake bugawa a kuwait ko ana shi mata al'akhbar wani ta yar karamar mujalla haka ta buga wani labari na wani rahoto da gwamnatin misra ta buga a asirce an yi wani dan kwamitin asiri na masu binciken asiri wanda kwararru ne a ciki aka samu kwamitin committee for the politicization of religion and the regionalization of politics wannan wani kwamiti ne da zai tabbatar da cewa ainihin ya kakkaɓe addini a cikin siyasa kuma ya ya ainihin kakkaɓe siyasa a cikin addini to a cikin rahoton na karanta rahoton duka akwai wani bangare da nake son dan gutsuro muku suka ce sun lura ikwan ikwan wato yan uwa yan uwa musulmi a nan misra akwai abin nan kaunan juna a tsakanin su ainihin ta yadda sun amince ma juna akwai amincewa kwarai kwarai da gaske ta yadda yake ba yadda za a yi ya zama wato kenan ka iya kutsa tsakanin su saboda wannan kyakkyawan aminci to kuma suka ce suna jin wannan shine kashin bayan nasarorin da suke samu in har ba a kutsa an sa musu kiyayya da tsakanin su ba to ba za a yi nasara kansu ba to sai suka faɗi hanyoyin da za a jefa rashin jituwa tsakanin su hanyoyin da wani su dubarbari sai cikin dubarbarin nan shine a rika yatsa jita-jita a tsakaninsu daga cewa ba ga aiwa ne ya kar alhali bai ba kuma za a yi ta yi jita-jita nan ta hanyar da wanda aka ga masa jita-jita nan lalle yadda zai yadda abin da ake ga masa gaskiya ne alal misali a yi a rubuta wasiƙan ƙarya daga wani zuwa wani sai wani ya samu photocopy kaga wasiƙan sai kaga kaga abin da ke ciki an zuwa ga wani zuwa wani kaga yayi a zazzagi wani a cikin garin sai na zai mai magana maka sai na ɗauki kan sai su kaci sai je na gaba kuma ya nuna masa haka nan haka nan haka nan kama duk sai wannan abin ya ya zagaya kowa ne ya ɗauka amana ce aka gaya masa ya riƙe amma abin yana zuciyarsa sun rubuta a cikin wannan takarda suka ce ɗaya daga ciki shine kuma a sami in an kama wasu an tsare a kurkuku a kama musu rubutun abin da wani ya faɗi dangane da su rubuce haddasa hannunsa ana iya yin ma amfani da ƙarfi ko da da ainihin tursasa su ne su rubuta wata takarda ko wani abu da hannunsu na zagin wani dan uwa sai aka yi masa to ka gani sai aka yi masa ta asirce fa ya kuma ga rubutun dan uwan ne kuma ya gani lalle shi ne wani ya rubuta wannan ma ba ma wai an rubuta masa ba shi ya ko rubuta a cikin matsanancin hali domin da ainihin a shiga a bashi kan duk dai sun kakawo kuma aka ce wannan rahoton sai da aka kai wai sai da aka a cikin wannan kwamiti na leƙen asiri har da wakilin fafarum a ciki kuma sai da akwai wakilin Mossad wannan kungiyar leken asiri ta Isra'ila kuma har da ma bayan a karshe ma har da comment na Prime Minister Isra'ila daga irin wannan makirci da ake shirya ma wannan addini to irin wannan fa kar a yi mamakin ya fara shigowa ko ma kila ma ya shigo hanya guda wanda yake ainihin za a yi maganin wannan ba shine a rika cewa na ji wani yana yaɗa jita jita ba mai hankali da shi wannan ma duk ba gyara bane in dai har ya biyo ta kanka da kaji irin waɗannan dode da kama ga masa tun bai tashi ba cewa ƙarya yake in gyara yake ya je samu mutumin ma in gyara yake so sai ga an buge mashi guwa bai zan sami nasara ba tana sai da zai zai zama irin kaunan nan da kaunan juna din da son juna wanda ke tsakanin yan uwa ya zama wani bai iya shiga ba a hausa kan cewa sai bango ya tsage ne kadan gare ke samun kafan shiga ko ainihin sai yan uwa sun ba da dan kafan wani ya shigo ne zai iya kurdowa ko shi shedan din ma to kuma mu sani soyayyar nan tana daga cikin muhimman ginshiƙai na samun nasara har gobe kiyama manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kun ba za ku yi imani ba sai kun so juna kaga kuma kaga an ce wata na manzo har ya gama shirya sahu bai sallah zai kabbara kenan sai ya ga kirjin wani haka ya ji yana cewa wallahi ko dai ku daidaita sofofinku ku ko kuma Allah ya jefa gaba a tsakanin ku ta yadda wannan baya kaunar wannan kaga duk wata wasila da za ta sadar da wannan soyayya ko da ko daidai ta sahu ne lalle a yi shi ta yadda wato ba za a ba da kafan kiyayya da rashin jituwa yana shi shigowa ba ko ba lura ba ta yadda kuma ko da ma ya kurɗo nan da nan za a bi tun da dama an shirya masa duk da wani ya zo ya kurɗo da wata magana kawai sai a fidda ita ba shi ba ko ba lura shi kanshi ma za a iya ga cewa bai nasara ba kun ba za su gushe ba suna wannan sun ma shayi ba sun daɗe wayansu ba su yi nasara ba ne ta yi wasu saboda yanzu jama'a yawan jama'a cikin harkar nan ta yi wasu su fara nasara a fara ɗiban wasu a yi wasu a wani bangare su da haka nake gargaɗi waɗannan kenan ina jin waɗansu al'amurra in aka fara zan tutukan su kila kilan ce ba ƙarewa ke ba sai a tafi ta yi yawan yan yan nasihohi ne da suka shafi mu kanmu kuma mu gane zan sake maimaita mana cewa farkon farawa kai kanka kai kanka nake magana da kai kowa ne ya dubi kashin kansa ya manta ma manta ma da na kusa da kai tukun kai kanka din nan fa kake son ka sama ma kanka tsira in duk jama'a suka sami tsira kai ka halaka ya amfani ka da me sai ka ce ai to shi ko da ke da na halaka amma duk dangi na sun tsira ai ba komai yana kira duniya ka ce haka na amma lahira ba haka bane ba wani wanda zai sami halakar lahira ya ce to ai dai yan uwana sun shiga aljanna ba damu ina so a kai a kanka ne zaka lura cewa fa kana nema ma kanka tsira ne kana nema ma kanka tsira ne sai ainihin ka tsamar da kanka ne har kake kokarin ka tsamo wani kuma ka gane wannan harka da ake yi wasila ce ta tsamar da kanka wato kai ne ka fi muhimmanci ma ba ainihin sauran jama'a ba kaga cewa kai ainihin wannan harkan da ake ana yi ne domin kai ka shiga ne a yi da kai domin me domin ka tsamar da kanka domin kai din nan ba tare da wani ba ka tsaya gaba ga Allah ta'ala a ranar hisabi kuma a yi maka tambaya kai din nan za a gabatar maka da ayyukan ka na alheri da na shari gaba gare ka kuma kai din nan ne za a yi maka hisabi a kuma je ga cikeli a yi auna maka ayyukan ka kai kaɗan kuma za a kora ka zuwa ga wata ko aljanna saboda ka zama kafin cewa kai ka shigo wannan harka ne domin ka tsama da kanka domin ba amfani a shiga ana ta tayi da kai kai ko ashe kai ainihin ba da kai ake ba wato kenan ran da ainihin za a tafi tsira din an sami an sami tsiran za a shiga wajen abin a ce kai ban da kai don mene ainihi ai raka su kake kai ka ka shiga cikin su ne da gangan jiki amma a zuciyanka ba ka tare da su ko ayyukan kai ka saba kaga wannan zai zama mummuna hasara nan da can wato wannan wasila ce ta tsamar da kai don haka wato ne ya zama wato kenan kowane ya ga cewa wato wani gudunmuwa zai bayar kamar yadda na faɗi kuma da farko gudunmuwoyin nan a da muke nema na da yawa na dai karfafa na ilimi amma akwai hanyoyin da zaka bada gudunmuwa da yawa amma ran nake faɗi a masarauci nake cewa ta yiwu kai ka dafa shayi kai ba za ka iya zama malam ba kuma ba kai ba za ka iya yin wa'azi ba ka dafa shayi ka ba masu wa'azi kuma kai ma ka bada gudunmuwanka saboda mai yawa masu wa'azi suna son su sha shayi kuma lura to kaga wato kai naka gudunmuwan kenan ta yi kai matukin mota ne ka tuka yan uwa ka kai wani wuri ta yi kai ka iya gurza kasa ko ka iya buga tafareta ko ba lura ba ko kai kuma kai ka iya shiga da fice ka kan rarraba takardu cikin sassauƙan lokaci ko abin da ya kama da hakan wato da duk da hanyar da zaka iya taimakawa wajen kyautata da wannan ya zama kai ka ɗauki wani bangare kuma ka karfafa a kai wa'azi dama ba wa'ansu ne kalilan za su yi ba gashi yanzu duk gashi magana ɗaya muke amma mutum ɗaya ke magana saura na sauraro amma duk muna tare ko ba ka shi wannan kuma kamar da nake magana fa in za a yi ta ba karewa za ta yi ba yan tunatarwa ne dangane da wa'ansu al'ummomi da suka shafi harkar nan Allah ta'ala muna roƙonka da rahmarka ka ji tausayin wannan al'umma da muke zauna ciki ka tausaya mana ka tausaya ma 'ya'yanmu da ma masu zuwa ka sa rayuwarmu ta amfani mu Allah maɗaukakin sarki ka shirya da wannan al'umma ya zuwa tafarkinka ka farkato da zukatanta ya zuwa ainihin wannan addini naka kuma kai ne mai tabbatar da addinin nan ya rabu ka tabbatar mana wasalamu alaikum warahmatullahi
sashen yan uwa sun aiko da wasu tambayoyi kuma insha Allah malam zai samu amsa kalila daga cikin wannan tambayoyi wanda suke da nasaba akan nasiha wanda ba da mana akwai tun ba ta farko a nan cewa bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum malam kai bayani cewa mai bukatar zama malam sadaukar da kansa wajen neman ilimi to ta kamata da fara neman ilimi yayi shin zai je kasar waje ko kuma ya zauna ya karatu a gida
dama ilimi dama akan bi shi ne ko ba mutum yakan tsaya ni ilimi biyo shi ba don haka ne mun zo ke cewa a nemi ilimin nan ko da ya zuwa sin wato kasan china wannan kuma manzo ya ba da misalin sin ne don mu balaga ga nisa to amma abin da kamar yadda na faɗi ilimi na tare da aiki da shi ko ba lura ba in ya zama za ka je wani mahallin da karatu kawai za ka yi amma ba za ka tsabbaka karatun ba a aikace ba za ka yi aikin ba za ka yi karatun ba to wannan zai zama ilimin ka ya na kastu aina gara inda za ka yi ilimin tare da aikin rashi to kuma shi yasa ma wani lokaci mukan fifita mutum ya nemi ilimi a gida maimakon mafita saboda in yana yi a gida yana a lokaci guda kuma ana gwagwarmayan nan da shi in ko ya tafi ya danganta da inda ya tafi ne a wani wurin da zai tafi inda yake ainihin ma a wajen ɗabbakawa masu mana nisa amma akwai wurin da zai je su ba da yayin ɗabbakawa ake ban ma ka nemi ka ɗabbaka yanzu ka ciwe to ka ga wannan ba karatu bane wanda ainihin mutum yana akwai wani da ake gama wani irin yan irin wani makarantar ana karanta tafsiri aka faɗi wani jawabi da yan wuta za su yi abin sun bayan sun ga azaba ana tambayan su to ashe manzanni ba su zo muku ba suna cewa ai sun zo mana amma muka kare ta shi mutumin da yake koyar da su din yana cikin kyarkyata dariya saboda shi gashi yana mai shi abin da shi ba ma shi ba batun tafsiri yake yana kwa musu luga ne kawai wannan kalman zazzurfa kun ji asalinta lugan su baniwa ne ne a zamanin jahiliya kuma wannan su shi abin da ya dame shi kenan a shi kashin kansa baka ganin alamin addini tare da shi to a nan wurin ka koyi tafsiri anan ya kamata ya zama wato kenan addini din nan an karbe shi ne a wajen masu aikata shi an ce sayyidina ali yana cewa mutum ya lura da wajen wane ne yake karban ilmi a menene yake cewa cewa ilmin nan fa addini saboda haka mutum ya lura da a wajen wa yake karban addinin sa kaga akwai muhimmanci ainihin kaga wajen wane kake karban addini to in ko wanda kake karban addini a wurinsa alhamdulillah mai aikatawa ne kuma a mahallin da kuma aikatawan zai zaka iya yi to akwai damuwa in ma ainihin har asin ne babu damuwa yawa amma wato kenan a nan ma za ka iya zaunawa kai karatu har da kuma ana kokarin gwagwarmaya da kai wato ba ba cewa nake a daina wani ɗansu harkoki kawai ta karatu ba tare kana nan ai kana kana neman karatun ai za ka ci abinci kaga ashe dole ka ya zama tare da neman karatun nan akwai neman abincinka ko ba ka bane haka nan din ne kana kuma yin karatun nan wa'insu harkoki na rayuwa duk suna tasowa duk kuma kana yin su a lokaci guda ba za ka ce duk ba za ka bar su ba sai ka gama karatu haka nan kuma in ana cikin karatun nan aka ce misali akwai bukatan ai muzahara don nuna ma ainihin jahiliyyar nan matsayin mu akan abu kaza ba ka ce to ai na karatu sai ka zo ai muzahara an gama ka je ka roki littafin ka kaga ashe wannan zai fi in kusa kusa kake amma ban ce ban kore nesan ba abin da ya kamata a fi ba muhimmanci a wajen wa ake karban ilimi da yake bayan wannan kuma yaya ilimin nan ana daukan shi a aikata shi ne koko kawai ana karantawa ne biyu kenan
approximately wannan ya ce don Allah malam ina so kai mini bayani akan wannan matsala a garin mu idan mun fara magana akan abin da Allah ya ce sai mutane su ce mana ai in shi ne
to ai da ka in ka karanta tarihi ma me ya ka ce masabon manzo ko jarabi ba suke ce musu ko eh suna cewa mutum ya haihuwa rina saba shi ne ma'anar kamar ya sanci ya fice daga ainihin jama'a suna saboda haka suke ce ma sabai saba'awa wato wanda suka sanci daga jama'a suna cewa suna ce sun fantsare daga dangi amma kuma sun rika kiransu jalabi me jalabi yawa kaman kaman irin abin nan su gwado kamar gwado to idan aka ce ma sabon manzon Allah gwado to kai in aka ce maka kwarkwata mai alhamdulillah dama ba shi da magani shi suna bai da magani kuma su abin da hausa sukan ce abin nan ko suna bai ko zaki ne ake cewa baya kari in an kira ka da suna ba sai a ganshi ya bullo maka yayi maka tozo a kokon abin a doron kiyan ka ba ko yayi maka makoko a wuya da haka nan ne da sai mu ta faɗa da masu kiran mu sunan nake duk mun ga cewa in suka dinga kiran mu karshe a rabin makoko ya fito sai kai ka daina kira da wannan alma in abin ai faɗa ne ma sai ai faɗa don kada makoko ya fito amma sunan nake na sa kari duk abin da za su ce shi a koma ko menene su ta ta cewa kai dai yi da'awa da ba kai da'awan nan ba da ba wanda zai kira ka wani suna to ashe sai ka ci gaba dai kawai shi ko mai kiran sunan nakin ya gajira wannan sunan ya ajiye dauko kuma wani yau
sai Allah tambaya ta karshe insha Allah shine cewa wani shawara za a bai wa 'yan uwa a game da sana'o'i ko ayyuka wanda ba zai hana su neman ilimi ba ko halarta halartar tunatarwa ko kuma shiga al'amura na yan uwa kuma ana iya shiga ayyuka kamar na soja
wannan ya tunatar da ni wani abu da su mutane da dama sukan kira shi sana'a ya kamata ko a lugama musamman ya kalmar nan ta sana'a sana'a ka duba a lokaci yana nufin wani irin nau'i ne na abu da ake yi a fidda kamar mai yin alewa da yaji mai yin alewa da yaji sana'a yake ya samu sukarinsa ya dafa ya zuwa mashi su yaji ya sauransu ya murɗa in ya gama ya yi kauri ya murɗa shi ya raga gari ya ce alewa da yaji a san bukatun su sai sosai wannan sana'a ke haka nan saƙa sassaƙa ƙira gini da sauran ire-iren wannan wa'annan su ake ce masa sana'a wuraren yanzu ake ce wasu masana'anta amma idan mutum shi alkali ne to ba sana'a yake ba domin alkalanci ba sana'a ne ba wannan ainihin zartar da hukunci ne haka ma sarki ba sana'a yake ba ko hakim ko sana'o'i ne su ma'ayan ba sana'o'i kenan ba to a so da mutane sun dauka duk wani aiki da kake yi sunan shi sana'a ba shakka zo a hadisi cewa inna allaha yuhibbul abdal mukhtarif ko wato Allah na son bawa mai yin wani tsohon hausa na cewa tsohon wato wani kasabi wani aiki wani aiki ba lalle sana'a ba kasabi yana iya zama kowane iri alal misali tijara ba a ba a sashi a cikin lissafin sana'a in kai mai in kai mai dunka hula ne to sana'a kake amma in kai kana siyan huluna ne ka kai wani gari ka sayar to ba sana'a kenan kake ba kana yin kasuwanci kenan din shi kasuwanci shi kuma ba sana'a sunanta ba mai sana'anta abu shine mai yin abin da hannunsa to aka yi ake cewa sana'anta abu da hannu ya fi kowanne domin shi ainihin guminka ne sosai kake ci mai yin abu da hannunsa ko ba lura ba ya fi kowane samun lada duk da ko ainihin alal misali kasuwanci ya halatta amma kamar misali ka sai hula ka je ka saida ka zama kai mai saida huluna ne amma mai tsinka hula ya saida ya ce bani ya fi ka samun lada a wajen Allah ta yi kai saboda kai ma in aka zo ai ka fi samun riba sai ga ainihin kai ga alhaji mai hula sai ka gan shi ba tsinka hula alhaji wani mai hula alhaji wani mai riguna alhaji wani mai sai ka ga shi ba yana yin wa'annan bane su su kuma masu yin masu yin tsinkin da wanga ce ka sun zama alhazai har ma mai mazari zaka ga an ce alhaji wani mai mazari amma ba ba yin mazarin saboda yana sayarwa ne yana ana yana sayan mazarurruka da yawan gaske to sana'a ta nufin wanda kake aikata za ka gan kaga hadisi yana ta karfafa mana gwiwa kan mai sana'o'i na kashin kanmu har aka ce annabi dawud alaihi salam sana'an hannunsa yake ci wato dun ya amina Allah ya hore mashi kira yana yana yin sulke yana yin takuba da sauransu ya saida ya sami na cefani wanda yana annabi sarki to wannan ake nufi idan sana'a ce kuma aiki din ne yana da sharadi guda addinin nan akwai haram da halal da sana'a da tijara da kuma wani aiki na idara duka sai ya zama akan abin da yake halal alal misali ai kasuwanci halas ne ko ba halas bane amma an sayar da alade da ko ba halas ne ai ko ba halas ba ai da kwan alade to ka gani abin da ya zama haram ba a yi cinikin sa bare ma har a ce to ai amfani da kalmar ciniki ko ba lura ba ba zan iya zauna in ta magana akan menene halas menene haram a wannan addinin ba addinin na da yalwa kuma in ka je ga ainihin wuraren da suka yi magana akai wannan abu ne wanda yake a sarari kamar hasken rana halas in dai halas ne to ya halatta kai sai dai in abin ba da shawara ne gani mai neman ilimi ya kamata ya zama akwai dogaro ga kai iyakan iyakan iya sai ga cewa sana'an nan da zai ko aikin nan da zai to akwai dogaro ga kansa kwarai kwarai da gaske fiye ga dogaro ga wani saboda haka in ya dogara ga kansa to shi zai iya samun sukuni ya juya abin yadda yake so dauki misali mutum mai keken dinki misali kaga shine ke da keken dinkinsa a shagonsa ka gane ai ya fi sauki gare shi abin yadda ya so fiye da wanda aka ɗauke shi a wani kanti yana zuwa ya koyar da ɗinki don shi wannan ranar muzahara shi wannan mai shago sai ya rufe shago ya ce muzahara ake ko albarba a tafi muzahara da shi shi ko mai aiki in ya tafi muzahara mai yiwa a ce to ba ka da albashin wannan ran ko kuma kai baka kware in kai irin wannan karfashin aiki sau kaza to ainihin za ka fuskanci mafuskantanka to shi ne ban ce ai aikin a yi wani aiki kada a yi wani aiki ba a'a amma iyakan iyawanka ya zama na dogaro ga kai ya fi in kuma kana iyawa kai abin nan ma ka yi mawani ya zama tilas ka yi mawani sai ka yi masa amma da tsaran kana da wani halin da zaka dogara ga kanka to sai ka koma ga wanda zaka dogara ga kanka don shi yafi sauki da ya zama ba za a juya ka ba an ba da wani labarin cewa sai da na arewa ta na yunwa ta kama shi madina sai ya leƙa katangan wani bai yahudi wato garin gonarsa gonan dabino sai bai hudu ya ce kai balarabe wato da kira na warakanci a zo goga ɗaya dabino ɗaya to dama sai na na fama da yunwa sai ya ce na amsa ya buɗe kofan gona ya shiga in ya jawo goga ɗaya zuba masa na ban ruwa shi kuma sai ɗauko dabino ɗaya ba shi in ya jawo goga ɗaya zuba sai ba shi dabino ɗaya da ya sami yan dabinai da suka isa a ɗan toshe hanji sai ya ɗauki gugan ya wurge ne ka ba shi to sai shi bai wuce shi a dawo ruwa ai wannan yana kaga ashe wato bisa ma lalura ma in ta kai ma ba hude ne za a yi masa aiki ko ba lura ba sai a yi amma a ki daukan walakanci domin yin masa aiki akwai walakanci ko babu to ya zama to ainihin sun yi zama tilas ma shikenan sai a iya daukan dan temporary walakanci idan aka kai wani matsayi a yi wurgi da shi amma dai abinda zan ce ba zan iya bada dogon bayani kan menene haram da halas ba duk abinda za ka yi ka tabbatar da cewa halas ne abinda kake kuma kai kokarin iya iya maka in kai dai mai neman ilimi ne ya zama ka dogara ga kai shiga soja ko ai sana'a ce kuma ta dace ga mai neman ilimi to ai kai ma ka sani idan ka neman da wani magana
alhamdulillah muna guda ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya ba malam dama ya zo ya yi mana wannan nasiha mai yawan fa'ida kuma Allah maɗaukacin sarki shi ba mu dama fahimtar abin da aka gaya mana da kuma aiki da shi saboda haka wannan shine zai kawo a ƙarshen taron mu insha Allah saboda haka za mu kira malam mana addu'a mu ƙarshen insha Allah
بين معاصيك ومن الطاعة ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكتب بين قلوبنا اللهم كن معنا اللهم ثبت اقدامنا والف بين قلوبنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين